الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ubangiji ce kuma mun riga mun hana su ranar asabar ba abin da za su yi yahudawa da aka kawo musu littafi aka kawo musu addini sai suka ce to Allah ya ba su wani wuni wanda ba za su yi aikin komai ba a ranar kawai sai gode wa Allah suke yi su yi ta ibada Allah ya ce musu zaɓa a cikin a cikin sati sai suka ce sun zaɓi ranar asabar saboda nan ne suka ba su ji abin da Allah ya aikata wannan ba ya yi aiki ran lahadi da litinin ya yi halicci kaza da kaza ya halicci abu kaza da kaza talata da laraba alhamis da juma'a amma asabar ba su ji abin da Allah ya yi ba su ba za su huta shi ke na aka ba su wannan ranar to da aka ba su ita kuma sai suka dawo ta dawo kuma gurin ta'addanci ne wakun na lahum sai suka ƙi hannuwa da abin da aka ba su wannan rana dama wannan rana ba za su yi komai ba dama kamun kifi kuma shine ainihin sana'a su sai Allah ya shan musu ranar asabar babu zuwa kamun kifi sai dai su bari sai lahadi sai ya kasance saboda jarrabawa da Allah yake jarraba su ranar lahadi ranar asabar din in ka zo kana wucewa a wajen a cikin wannan ruwan za ga kifaye a fili ga sunan suna ta yawo in gari ya ran lahadi babu kifi ko daya sai an nema an nema da gyar ake samu ko kwaya daya ko kwaya biyu da haka har satin ya shiga ranar asabar kuma ga sunan kifayen ajibge to shi ne sai suka ce to yanzu bari su samu dabara dabarar da za su yi za su kawo komin su irin wanda suke kamun kifi da shi nan za a kawo komin sai a sa a cikin ranar lahasa za a ganci kamar buhu ne haka amma raga raga ne to kifaye za su yi ta fadawa a ciki su yi ta fadawa a ciki su yi ta fadawa a ciki to sai su kawo su shikirya waɗannan abubuwan ran asabar din kenan a ran juma'a kai ran juma'a za su yi wannan tun da kaga ran asabar babu aiki to idan suka shishirya su ranar juma'a ran asabar kifaye za su yi ta fadawa za su yi ta fadawa shi kuma ba za su iya fita ba tun da ma tarko ne na kamun kifi to idan suka shishika ran asabar asabar ta wuni yamma ta yi ko kuma dare ya yi gobe lahadi kifaye za a neme su a rasa sun riga sun makarya jiki ba za su iya fita ba ranar lahadi mutu sai ga fage ta ɗibar kifayensa sai Allah ya ce ta wannan ai ta'addanci ne bayan an yi da su ba za su yi kamun kifi ranar asabar ba ya za su zo su kulla wannan to shine sai daga ƙarshe ma ai su shafe su Allah ya mai da su birrai birrai suka zama dukkan su aka shafe suka zama birrai da sai suka zama kashi uku wayannan suna aikatawa wayannan ba sa aikatawa amma ba sa hanawa aikata wayannan kuma suna hanawa to da azaba ta zo masu hanawa kaɗai suka tsira wanda suke cewa kar ku yadda ba wannan alkawari ne tsakanin ku da Allah Allah ya ce kar ku yi wannan aikin to su sun tsira amma da masu aikatawa da wanda suke ganin su ba ba su damu ba ba sa hana su وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما سوى كانوا يعتدون kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu idan mutanen suna aikata mummunan aiki ba sa hanawa labisa ma kanu ya faruna saboda haka abinda suke aikatawa yayi muni to shine sai Allah ya shafe su da masu aikatawa da wanda suke zaune suna kallo ba su hana ba duk aka bai da su birrai kowa ya zama biri birran kuma kwanan su uku duk suka halaka ma'ana da ya takaice su shafe su aka yi ba wai yadda mutane suke jawo waɗancan birran su ne suka zama mutane ba a kafin a kawo su babu biri ne ko babu mutum akwai mutane a lokacin ma ya yi annabi adam daga zamanin annabi adam akwai su sannan biri kuma daga tun kafin dan adam ya zo duniya ma akwai biri yawa ba su ne aka mai da su birrai ba a'a su waɗanda aka mayar birrai su kwanan su uku kawai aka shafe su haka aka halaka su Allah ya ce faƙul na lahum sai na gaya musu masu su'u masu kamun kifin wanda ba sa hanawa na ce kunu giradatan ku zama birrai khasi'ina kuma halakaku wa halakahumullahu Allah ya halakar da su usayyarahum kullan giradatan wa kanazira Allah ya mai da su birrai da kuma alfadarai birrai da da wannan ga aladu wasu suka koma biri wasu suka suka koma alade mubadina Allah ya nesanta su daga rahamarsa wa uhliku ba da salasati ayyamin amma kwana uku kawai suka yi suka halaka Allah ya ce wannan azaba fa ja'alnaha na fanya wannan azaba da nayi musu tilkal uqubata wannan azaba da nayi na mai da ita nakalan wata azaba ce wanda za a dinga lura da ita ibratan ta zama abin lura ma ne ya tambaye su kai su ma amilu wanda za ta hana mutane aikata abin da yanayin abin da irin abin da waɗannan suka aikata ma'ana idan Allah ya halakar da wasu al'umma to yana wa sauran al'umma gargadi kun ga na halakar da su ba wai kun fi su bane to saboda haka kuma ku kiyaye lima bayna yadayha wannan ya zama wa'azi ga wanda wanda suke a wannan zamanin al'ummamin latifi zamaniha ko kuma al'ummamin latifi zamaniha al'ummatan da suke wannan zamanin inda aka halakar da mutane to wanda suka rage sun gani aka suwa ne da suwa ne gaba da an shafe su an mai da su birrai an mai da su aladu kuma an halakar da su to me ya rage abin da ya rage wanda ya gani ya kiyaye kar ya aikata irin aikinsu wa ma khalfaha da wanda za su zo a baya al'umami al'ummatai allati ba da hawan da za su zo a baya hatta shin kiyama su sani irin wancan aiki Allah shi ba a saba masa in aka saba wa Allah mutum yana ganin ai ai Allah bai kama ni ba me yasa ai da laifi ne da ya kama ni a a istirraji ya fi muni a bar mutum yana aikatawa ana masa istirraji sanastarrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin in Allah ya jinkirta wa mutum kuma yana aikatawa ba a kama shi ba to kamun da za a yi masa ya fi muni a kan wanda yake ana kama shi wa mau'izatan kuma ya zama wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah su su ƙara jin tsoron Allah Allah ana jin tsoron sa saboda shi dole ne a ji tsoron sa shi yayi halitta kusubi zikri an ambace an keɓance su da ambato su masu tsoron Allah aka ce wa mau'izatan lil muttaqina li'annahum humul muntafi'una biha domin masu tsoron Allah su ne suke amfanuwa da wa'azi duk lokacin da aka yi wa'azi mai tsoron Allah ne zai amfana da wa'azi wanda baya tsoron Allah baya ma sauraron wa'azin balle wa'azi ya amfane shi in ma ya ji kuma ba zai ba zai ma sa a jikinsa ba balle ya amfane shi ha'ula'i qaumu dauda wayannan mutanen annabi dauda ne Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li kulli ummatin yawman yakunu yawma idin fil usbu'i Allah mai yawan alherori wanda madaukaki a cikin mulkinsa ya sanya wa kowace al'umma tana da wuni ɗaya da za a bata ya zama wannan wunin ranar idi ne ma'ana ranar hutu ne a cikin mako a cikin mako kowace al'umma suna da ranar da suke hutawa ba za su yi aikin komai ba a ɗahun yawan juma'ati Allah ya ba su ranar juma'a su yahudawa واليهود يهوداوا قالوا suka ce innahum iftaru sabta su a ba juma'a suke so ba asabar suke so kaga musu da asabar suka ce li annahu akhirul usbu'i domin asabar ita ce rana ta karshe a mako domin asabar daga asabar to mako ya kare kaga lahadi ai ranar farko kenan yawmul ahad rana ta farko shine ita ce farko sai litinin talata laraba alhamis juma'a shikenan asabar kuma ranar hutu ta ƙarshen mako kenan wa huwa al-yawmu allazi qalu inna allaha faraba fihi min khalqil ibadi yahuda suka ce wannan ranar ranar asabar ita ce wanda Allah da kansa ya gama dukkan halice halicen da zai halitta a wannan ranar asabar bai bai halici komai ba ya gama halitta sa saboda haka shi ma bai yi aiki ba su ma ba za su yi ba a wannan ranar wannan nasara sai kuma nasara kiristoci kenan mabiya annabi isa iftaro yawmal ahadi duk wanda suka ce a basu rana aka ce musu zaba sai suka zabi ranar lahadi li'annahu awwalu ayyamil usbu'i suka ce a ranar lahadi ita ce farkon rana a ranakun mako tunda ita ce farko to ita ya kamata su ko su huta a wannan ranar wani za ƙalar rasul sallallahu alaihi wa sallama shi ya samun zuwa sallallahu sallama da za a bada juma'a annabi yake cewa antumul akhiruna sabiquna قولوا يوم الجمعة فأخطأوا الذي هداهم الله فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى yace ko mutane na mana al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ku ne na ƙarshe amma kuma sun kun riga shi kun riga yi kowa ma'ana kun tserewa kowa an ba su ranar juma'a sai suka yi kuskure suka ce ba sa so aka ba su wata saboda haka yau ranar mu ce ranar juma'a gobe ranar asabar ta yahudawa ce jibi ranar lahadi ta nasara ce za ka aka raba shi ne a cikin hadisin manzo da salama yake cewa khairu yawmin dalar fihi shamsu yawmul jumu'ati fihi kulika adamu wa fihi uhbira wa fihi tiba alayhi wa fihi gubira wa fihi taqumu sa'atu ma ala wajhi al-ard min dabbatin illa wa hiya tusbihu yawmal jumu'ati musikhatan hatta tallu ash-shamsu شفقا من الساعة إلا ابن إلا ابن آدم وإلا ابن آدم وفي ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه من ذلك صلى الله عليه وسلم ما في في شيء رانا وند معنا ما في في شيء وني ما في في شيء وني وند رانا take hudowa a kansa a cikin kwanaki na sati shine ranar juma'a a wannan rana ta rufe annabi adam a wannan rana aka fi aka saukar da shi daga daga aljanna ya dawo duniya a wannan rana aka karbi tubansa a wannan ranar ya mutu shi annabi adam kuma a wannan ranar juma'a din za a yi tashin kiyama annabi sallallahu alaihi ya ce babu wata dabba a doron ƙasa in gari gari ya waye ranar juma'a zara ta ji tana tsoro tana ihu tana kururuwa wajen ubangijinta har sai rana ta hudo ma'ana ranar juma'a ta wuce asabar ma rana ta hudu sannan hankalinsu ya kwanta saboda mai tausayi ne na cewa kar a ce wannan rana ce za a tashin kiyama sai dai dan adam shi ne ba ruwansa annabi ya ce kuma akwai lokaci a cikin wannan ranar juma'a duk bawa mumini iya saru da wannan lokacin kuma yana sallah ko yana addu'a duk abin da ya roƙi Allah Allah zai bashi da shi sa ranar juma'a tana da take da wannan alheri rana ce wacce tana da abubuwa masu alheri da yawa to shi ne manzala salama ya ce mafi yujin wuni wanda rana ta hudu a kansa shi ne ranar juma'a wunin juma'a ranar juma'a a ranar aka halicci annabi adam a ranar aka saukar da shi a ranar ya yi aure da matarsa hawa'u kuma a ranar juma'a annabi adam ya rasu kuma a ranar juma'a za a tashin kiyama kuma akwai lokaci a ranar juma'a mana kaman awa ɗaya wanda na karɓan addu'ar bayi ne duk bawa musulmi in ya samu da wannan lokacin yana sallah ko yana roƙon Allah Allah zai amsa masa wa tilka sa'atu hiya akhir sa'atin min al-jumu'ati to wannan lokacin da ake fara shine na ƙarshe a ranar juma'a din mana wannan awar daga ita sai rana ta fadi qalu suka ce kaifa takunu akhir sa'atin min yawm al-jumu'ati yaya za ta zama lokaci na ƙarshe ne a ranar juma'a din wal hadisi ya ƙulu ga shi kuma hadisi yana cewa yi salli fihi wa ya idan mutum ya dace yana salla a wannan lokacin ko kuma yana addu'a to ai kaga bayan sallar la'asar saura rana ta faɗi da awa ɗaya ai ba a sallah aljawabu amsa dai ƙaunar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce inna man tawalla man tawadda wa jalasa yantaziru salata fa huwa fi salati duk wanda yayi alwala kuma yana sauraron sallah to a cikin sallah yake saboda haka in aka shar wannan lokacin ne to ba ba bai warware da hadisai ba idan inda haka ne man tada hara akiral jumu'ati wanda ya tsarkin sa ko yayi alwala karshe rana ma'ana lokaci na karshe a cikin ranar juma'a وجلس يذكر الله تبارك وتعالى يزونا ينا أنبتم الله ما ينا ذكرين الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون ينتظر المغرب كما ينا سوار سلم مغربا هو الذي وافق عشية ذلك اليوم شين يداشي دوانا مريشا ونرانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يدى النبي يفعل أدوان ليداشي دوانا رانا ذاك أبسى مسا أدواسا وهذا شيء مخصوص بالتجانيين wannan abu ne wanda yake banci mutanen ɗariƙa eh su ne suke zuwa su haɗu su yi ta haidala su yi ta ambaton Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har rana ta faɗi kaga su sun dace da wannan lokacin alhamdulillah alhamdulillah falamma shaddada banu isra'ila ala anfusihim yayin da banu isra'ila suka tsananta wa kansu Mm.
su banu isra'ila an ce musu kawai su zaba da sun ce juma suke sama sai a basu da suka tsananta wa kansu shaddada Allahu alaihim sai Allah kuma ya tsananta musu qala lam yashi musu la tusidu samaka yawm as-sabti kar ku yi farautar kifaye kar ku kama kifi ranar asabar wa aishuhum bi samaki su kuma rayuwarsu da kifin ne kifin ake kamawa idan aka kama kifi aka je aka sayar na ake samun abin da za a ci nan ne ake samun a yi shefene da duka dai bukatu fakana idza ta yawmu sabti idan rana asabar ta zo itamatil hitanu jami'an fawqa al-ma'i duk kifayen sun zawo ga sunan kana ganin su a fili a birbishi akan akan ruwan suna yawon su wa dakalatil qari eh, Na'am, wa dakalatil qaryatu wa dakalatil qaryata saboda yawon da suke yi su kifayen ranar asabar din har gari ma suke shiga har sai kasan tsama suna barin kogin suna shiga cikin gari idan suka yi kakira ka sai da annabi ibtilahu min Allah tabaraka ta'ala Allah ne ya jarrabe su tunda kifi ya riga ya bar ruwansa har ya shiga gari to amma tun da dama jarrabawa ne a wannan rana a- an hana su kama kifi kifi zai zai cikin gidanka kar ka kama kuma gobe zai koma kafin gari ya waye ya koma cikin ruwa ya tafi ba za a gan shi ba to shine Allah ya jarrabe su da wannan aw li annaha tazuru al-huta allati ibtala yunus alayhi salatu wassalam ko kuma waɗannan kifayen suna ziyartar kifin nan ne da ya haɗi annabi yunus alayhi salatu wassalam ya za suke fitowa ranar asabar ne kana yaskunu tilkal qaryata sai annabi annabi yunus a wannan garin ya zaura a nan yayi zamani idza fihim hitanum yawma sabtihim shurran wa yawma la yazununa la ta'tim haka Allah ya ce yayin da kifaye suna zuwa musu ranar asabar za su zo a fili ga sun a cike a ko'ina marar da ba asabar ba za su zo ba falamma ɗala bihim al'amru da lamari ya yi musu yawa ga kifi ranar da aka hana ana garin kifi ran da aka yadda ba a garin kifi auha shaidanu ila wahidin minhum sai shaidan ya je ya samu wani daga cikinsu ya ce ga dabara da zan shirya muku ku yi tashin kifin ku kuma ba ku yi laifi ba shaidan sai ya masa wahayi ya yi wa ɗaya daga cikin su wahayi ya ce inna allaha lam yanhakum an talabi samaki yawma sabti innama nahakum an akhdhihi faqat ai Allah bai hana ku ku- ku nemi kifin ranar asabar ba abinda ya hana ku in ka samu kifin karka kama shi amma za ka yi dabara da za ka yi ka- ka nemi kifinka sai ka tara shi rana le- lahadi sai ka zo ka ɗauka ai ba ba ba neman sa aka hana ba kar ku kama aka ce tunda karka kama ka tafi da shi to kai masa dabara da in ya fada mana in ya fada kawai rannan dai baka kama ba rana lahadi wanda ba hana ba rannan ko sai bai ta kamun ka to haka sai dai yayi musu ah na'am fa fara ahadu mufrasan fi hadiqati wanda aka yi wa wahayi shaidan yayi masa wannan wahayi sai ya je ya tona rami a cikin a cikin gonarsa da ya tona rami walan ma ja a yawon sabti idan rana asabar ta zo kaga kifaye suna cikin ruwa ne suna tafiya to shi kuma tun da rami ya haɗa to kaga kifin in ya faɗa ramin ai ba zai iya fita ba to shi kenan idan rana asabar ta zo ruwan zai kwararo wa sara ba hul hitanu kifayen za su bi ruwa wa dakalu fil furati sai su faɗa a cikin wannan ramin ramin da ya haɗa din da kifayen za su biyo ruwan tuna ruwan gangarawa yake yi. in ruwan ya gangara ya zai shika wannan ramin da ya tona kifaye ko sun sun biyo ruwan kaga duk zai fara cikin ramin sai suka fara cikin ramin duk kifin da ya fara cikin ramin ai ba zai iya fita ba walan ma raja alma'u idan ruwa ya tashi wucewa in ya wuce ya bar masa ramin sa bakiyar hitanu kifaye ba za su iya bin ruwan ba tunda ruwan yayi ƙasa shi ke rasu suna nan sai ya zo ya kama wanda zai ila ila yawmil ahadi sai ya saurara zuwa ranar lahadi in ya jira ranar lahadi wa sada samaka ran lahadi sai ya zo ya kama kifayensa wada baka sai ya je ya dafa wa akala ya ci wa ba'a ya sayar wa la yusibu shay'un ba abin da ya same shi ya yi ta haka shi wannan mutumin da ya yin haka wannan wayo wannan dabarar kifi yana zuwa ya fada masa har cikin gonarsa kifaye za su shiga in suka shiga ba za su iya fita ba ran lahadi sai ya ɗauki abinsa kaga ai bai kama kifi ranar ju- ranar asabar ba wani sabti sani wata asabar mai zuwa in ta zo fa'ala zalika nan ma yayi haka dai haka ta jama'a kasiran min al-amwali bi hadha sai ya ta tarin tara dukiya da wannan ranar asabar kifaye za su taru in ya shirya ya je ya sayar ya samu kuɗi wata kafin wata asabar ya yi du da haka kawai sai ya tara dukiya sai aka ga mutumin ya ya tara dukiya sosai wata ta ba nasu kuma mutane suka sha wannan wayon nasa ba yayi tunda ba abin da ya same shi a sai Allah ya yarda kenan su ma sai suka bibiye shi fa fa'alu kamithli ma fa'ala suka ta aikata yadda ya aikata kowa sai ya je ya tona eh, rami a cikin gonarsa sai ruwan ya kawo kifaye sai ya tsare kifayen in gari ya wayar lahadi sai ya zo ya kama ya je ya sayar haka suka yi ta yi farin suhun she'un ba abin da ya same su su ma suka ce a shi kenan an samu fatauci wata jarra'u ala saidi da haka da haka har suka dawo suna kamun kifin mararar asabar ne wa dakarul bahara sai su shiga kogin a ciki a ranar asabar ɗin wasu ƙado yau masarci har su je su har suka fara ma ranar asabar da aka hana sun ma sai su shiga cikin ruwan su kama kifin tun daga kifayen a fili kawai sai su shiga su kamo ma'ana yanzu kan dai wancan hani na Allah an faka shi yanzu baya aiki wannan ma arado an yasqadu yayin da suka yi nufin yanzu ka kawai asabar ɗin ma kawai a je a kama kifin da suka fara yin haka iftara bu salasata aksamin sai suka kasu kashi uku firqatun ko firqatan kashi daya in tana adani saidi ta ce suka ce a'a Allah ya hana ya ce kar mu kama kifiran asar mu dai ba za mu kama ba walan tanha su ba za su kama ba ko ba za su hana mai kamawa ba shi ya sani wa firqatun wasu kuma naharhum an saidi sai suka hana su ku daina wannan abin Allah ne fa da kansa ya hana kuma a cikin littafinsa kar ku yi haka wannan fa kamar nuna fito na fito ne da Allah suke hanawa wasu rikatun wasu kuma su ba ruwansu da mai hanawa kawai su ɗada suka ta kamun kifin su kashi uku kenan a halakar lawa firkata allazi ne su ɗado Allah ya halakar da wanda suka yi suka yi kamun wanda suka kama kifin su sun halaka kama sai a ce kamar yadda zai zo fil arafi a cikin sautul arafi ونجى الفرقة الله يقول سد ديكسين التي نهروا عن الصيد wanda suke hanawa kar ku yi kar ku yi Allah ya hana da su ba halakar da su ba ba mai da su birrai ba ba mai da su aladu ba wasa katar qur'anu qur'ani bai yi magana ba an firqati salisati to wanda ba su hana din nan ba ba sa kamawa ko ba sa harawa su kuma me karshen labarin su qur'ani bai yi magana ba kila wasu ka umarni ne daga Allah amma umarnin amurta haƙiri umarni ne na wulaƙantarwa shi amuru yana ɗaukan ma'anoni da yawa ma'anoninsa sun kai goma ko har sha ɗaya ma amma dukkan sai farauta sai aka ce wai za halaltun fasɗadu idan kuka gama aikin haji to kowa ya farauta kaga in umarni ne na wajibi to dole kowa fa duk wanda ya je makka sai ya dawo mana ko barewa ko gada ya dai kamo wani abu ya kawo to kaga sai ba umarni bane ba umarnin dole bane a'a da an hana yanzu mai bukata ya je yi amru ibahatin ake ce masa akwai amru umarni ne na kaskantarwa a fir'aura da yake shi shine babba ya fi kowa girma da aka sace wuta Allah ya ce masa zuk innaka antal azizul karim da ba kana cewa kai mabuwayi ne kai mai girma ba ne to dan dane azaba to ka gana ai umarni ne amma na wulakantarwa ihana ake ce masa akwai kuma umarni na taswiya da yi da bari duk ɗaya ne isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun ko ku yi hakuri a cikin wuta can wuta ce wa magana ko ku yi hakuri a cikin wuta ko kar ku yi hakuri duk ɗaya ne ba za ku fita ba to kaga wannan kuma umarni ne na tasliya ma'ana da haƙurinsu da rashin haƙurinsu ɗaya ne to akwai irin wannan duka suna nan da yawa eh akwai su umarni ne duka za a kansu da sigar wato umarni haka kuma manzala salama ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul quburi fa zuruha da na hana ku ziyartar kaburbura amma yanzu ku ziyarce su to kaga ba wai dole bane kowa sai ya je ya ziyarci kabari amma dai in yana so ya samu ladan ziyarar kabari ya je mana an halarta da ire-iren waɗannan dai yawa haka kuma manzo Allah sallama ya ce kuntu na haitu kuma da kharil humil abahi fadakhiruha da farkon musulunci ranar babbar sallah idan aka yanka kowa ya layya abinda ka yankan nan a dolin karan nan komai yawansa ko raƙumi ɗari ka yanka a ran nan ka cinye naman ya ƙare in ya kwana gobe haramun ne mushe ne ba a shi kar ya kwana kowa abinda ya yanka a ran nan naman ya ƙare a lokacin suna yanka raƙuma masu kuɗin makkan nan suna wani zai yanka raƙumi ɗari wani ma sai yanka raƙumi ɗari biyar to sai Allah ya ce to manzo Allah ya ce to duk wanda ya aje nama in ya kwana da ya ga mushe ba a shi yanzu da an ce maka kar ka aje ya za ka yi talakawa za ka nemo wanda ba su yi layewa gidan wani ba yi layewa ba eh a kai musu raƙumi ɗaya gidan wani fa babban gida ne a kai musu raƙumi biyu gidan wani fa duk sai a raba shi a ranar ɗaya duk a shinye shi a wannan ranar to da aka samu wadata ta zo kowa da kowa yana layya kowa yana samun abin da zai layya an kowa madina annabi sai kuntu na haitukum an idkhari luhumil abahi fadakhiruha da ina hana ku ajiye naman layya kar ya kwana yanzu ka ajiye shar baɗi ba kai ka sani kowa yana yi ga lokacin an wadata musulunci ya samu wadata masu layyan suna da yawa saboda haka an ɗauke wannan haramcin to kaga irin waɗannan duka faddafiru ɗin nan kaga umarni ne amma duka ba umarnin dole ba ne to haka ba wai dole yanzu in kai layya dole ka sai ka ajiye nama ba in ka gana ma kai layya a wannan rana kawai ka ƙarar da nama wannan ruwanka ne in kana so kuma ka ajiye har baɗi oho wannan ruwanka ne to shine ne wannan shine amru tahqiri kunu iradatan khasi'ina to umarni ne amma na wulakantarwa ma'ana kun wulakanta wanda kuka saba wa Allah da wannan irin sabo saboda haka ku zawo birrai ku koma aladu wa alal fi'lul amri fil qur'ani ya fi ala kamsata ashara ma'anan fi'li na amari na qur'ani yana zuwa kan ma'ana goma sha biyar هذا هو الأصول شين أصول شين أصول الفقه هو أصول الدين دو أنا فدا هو أصول الفقه هو أصول الدين ما لم أصول واتوشي كراتو يديك بقاتا so yake in za ka yi karatu yanzu duk abin da muke yi dinnan sunansa hikaya ba tafsiri ba ne shi tafsirin ƙur'ani ana so ka iya fanni goma sha shida kowane fanni kana jinsa kuma kowane fanni duk interview da aka yi maka a kansa ba za ka faɗi ba to sai ka kai haka sannan domin wanda ya kai yi tafsiri shine wanda zai ɗauki alƙalami da takarda ya rubuta tafsirin ƙur'ani daga bakar hannasi to shine yake da ilimi zai yi tafsiri to amma mu kwaikwayo muke yi hikaya ne ma'ana ana kwaikwayo wanda suka yi tafsiri abinda suka faɗa ka faɗa shi kenan iyakaci abinda ba su faɗa ba dama baka sanci ba kai ma ba za ka faɗa ba to a cikin fannoni akwai fannin da ake ce masa usulu shi wannan usulu duk shari'a a ƙarƙashin sa take idan ka samu maganar da Abu Hanifa ya faɗa to a cikin usulu za ka gane Abu Hanifa nan da me ya dogara da waye dogara shi Abu Hanifa ya dogara da sahabiwa ne sahabiwa ne shine a ya rawaci hadisi kaza da hadisi kaza sannan bayan haka bayan rawaitan hadisin sahabi ya fassara hadisi ko kuma aya da kaza saboda haka abuwa ne fashe na yadda da sahabin nan da fassarar da ya yi saboda haka har fassarar ma zan yi aiki da ita shi ya sama abu hanifa a masabarsa abubuwa da yawa yakan ɗauki maganan sahabi ko da ta saba da ma'anan hadisi sai ce sahabin da ya rawaci hadisi ya fi kasanin hadisi saboda haka sai ya yi aiki da shi kamar hadisin abu huraira wanda ya rawaito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum falyamsilhu sab'an idan ɗayan ku kare ya zo ya yi lallagi ma'ana kare ya zo ya sha ruwa ko ya ci abinci a cikin a kwanonka ko abincinka ko abincinka ne idan kare ya zo domin shi kare in zai ci abinci harshen gaba ɗaya ke sawa lak lak lak lak ya sa ta jawa lallagi to ya sa harshensa ya yi yaya wata a cikin wannan ƙoƙon ako shi ne ƙwariya ce kwano ne kowane irin abu dai wanda ake shi da shi annabi ya ce ba za a sace amfani da wannan kwanon ba ko wannan abin zuba abincin sai an wanke shi sau bakwai to wannan abu hurairar ne ya rawaci wannan sannan kuma kaga hadisi ne kuma sahihi tunda abu hurairar ne ya rawace shi ai kaga hadisi ne sahihi ko mutawatiri ne sahabbai da yawa sun karɓe shi amma da wani ya zo ya tambaya abu hurairar da kare ya zo ya ya ci abinci a cikin a cikin kwano na ko kuma abin zuba abinci na me hukunci a zan masa abu wanda ya ka je ka wanke sau uku to kaga wannan ra'ayinsa ne ko kuma fassararsa tunda annabi ya ce bakwai kuma ya shi ya karanta mana annabin bakwai ya fada annabin bai dawo ya ce uku za a yi ba amma shi abu wanda ya ce a yi uku shi ne za abu wani bai ce to a yi uku kawai ai fassara abu wanda ya fi kasarin hadisin to akwai ire-iren waɗannan a usulul fiqh ake samun su duk wanda ya kawo hujja a cikin addini abu kaza halal domin shi abubuwa da suke cikin rayuwa gaba ɗaya guda biyar ne duk rayuwar duniya abu biyar ne akwai wanda dole sai kayi shine ake ce masa farilla ko wajibi akwai abin da dole sai ka bari ina ke sai masa haramun akwai abin da in kana so ka yi in kana so ka bari ya ke sai masa mubahi akwai abin da in ka yi shi za ka samu lada in ko ba kai ba ba abin da za ka samu shi na ke sai masa mandubi ko mustahabbi akwai kuma wanda yake in ka bar shi za ka samu lada in ka yi shi ko ba za a rubuta maka alhaki ba shi na ke sai masa makaruhi wayannan abubuwa guda biyar su ne a rayuwa gaba ɗaya to mutanen usulu ne suka fito da su kowanne ne aka ajiye shi aka ajiye masa babinsa da yadda ake yi isa idan na dole ne sai su faɗa su ce to ka abu kaza dole ne in ji wa in ji Allah in ji wa in ji manzo Allah sallallahu alaihi su biyun nan su ne kaɗai masu halartawa da haramtawa Allah shine mufti wa yastaftunaka qulillahu yuftikum suna neman fatawa a wajen kaya Rasulallah. Allah ya ce to kai ma karɓa daga Allah, ka ce musu Allahu yuftikum, Allah ne zai ba ku amsa, shi ne mai ba da fatawa. Idan Allah ya ba da fatawa, Allah kuma ya riga yi wa annabi garanti, duk abin da ya faɗa shi ma fatawa ce, wa ma yan dubu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sannan kuma ya ce wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu famtahu. abin da annabi ya kawo muku ku karba abin da ya hana ku ku hannu annabi kuma ya ce ma amartukum bi shay'in fatu minhu masadatu wa ma nahaytum an fantahu abin da na umarce ku ku kawo gurgurdan ikon ku abin da na hane ku ku hannu to kaga wannan Allah shine mai bada fatawa annabi shine mai bada fatawa duk wanda ba wayannan bane sai dai ya nemi mai Allah ya ce mai annabi ya ce to shine to su usulul fiqh sai suka kasa umarni na cikin ƙura'ani akan kashi akan ma'ana goma sha biyar amrun lil wujubi akwai umarni na dole wa huwa al-aslu shine asali in Allah ya ce ku yi to wannan dole ne aqimus salata ku daidaita sallah kaga daga Allah ne iqamatu salatu wajibatun daidaita sallah wajibi ne ba wai ka yi ta kawai ba da ka ce a ji sallah Allah ya ce a ƙimu salata sai ka ce to zan yi sallah amma sallar da zan yi ba ruwana da tsarki ba ruwana da alwala ba ruwana da komai zan zo na yi sallah ba ta yi ba ai ba ka yi a ƙimu aka ce ba sallu ba ba ku yi sallah aka ce ba ku daidaita ka kaga sai ka biyo sharuɗanta kenan shuruɗu sihati nata shine a shuruɗu sihadi taharatul hadafi taharatul khabafi sarrul aurati aurati istiqbalul qiblati sannan kuma tarkul kalami da tarkul af'alil kafirati to sai kai wa'annan ya zama babu najasa a jikinka karama ko babba babu janaba a jikin mutum ita ce babbar sannan kuma mutum ya sirrata al'aurarsa kuma in zai sallah ya kalli kibla sannan kuma kar yi magana har ya gama sallah sannan kuma sabai su je da in ana sallah muna magana annabi ya hana mu kaga an daina kenan sannan kuma babu wani aiki in ka fara sallah sallah kawai za ka yi ba maganan kawo wani aiki ka yi a cikin sallah aikin sallan kawai za ka yi to wannan su ne sharuɗa idan suka shiga to sallah za ta inganta to kaga wannan wajibi ne shine asalin umarni in Allah ya ce aqimu salata dole ai sallah wa amrun lin nadbi akwai umarni amma ana so ne ba dole bane shine Allah ya ce faqatibuhum in alimtum fihim khaira in kuna da bayi bawan yana so ya samu ya entu sai ce mai gida ina so ka enta ni mai gida ya ta yaya zan inta ka ya ce ka yanka mini abin da zan baka in na biya ka na yantu to shi kenan na yanka maka daga yanzu zuwa bari za ka kawo mini kuɗi abin da ya kai kaza zai ce to za ka bani dama idan na gama aikin ka in je in yi aiki na na ƙarfi in samu kuɗi ya ce na yi maka shi kenan ya ba shi wannan dama to zai ta nema yana kawowa ana lissafawa yana kawowa ana lissafawa abin da mai gidan ya yanka masa zuwa lokacin da suka yi idan ya shika abin da ya ba da abin da aka yi aka yi da shi to shi kenan ko mai gidan bai tashi ba ya yanzu idan kuma lokaci ya shika bai samu ya biya ba mai gidan in ya ga dama ya yi masa kyauta ya ce ka ga ka gagara shikawa amma dai tun da ka yi ƙoƙarinka je ka sauran na yafe na yanta ka shi ma ya yanzu ko kuma mai gidan ya sha to ga shekara guda na baka ka gagara shika abin da na gaya maka saboda ka koma bawa kuma ya zama bawan shi ne ya shiga wani bauta to shi ne mukataba Allah ya ce ku yi wa bayinku in kun san yin haka alheri ne gare su to kaga umarni na na na mustahabbi kenan ana so ku yi haka saboda musulunci baya son bayi su yawa musulunci ya fi son a samu kowa ya zama ɗa cikakke mai 'yanci haka musulunci yake so na'am haza mandubun wannan ana so ne amma ba dole bane ba mutum ya mallaki bawa ba kai zaka ce masa bawan kan nafa dole sai ka in tashi babu in ya zo ka bace ta bauta in in ka mutu ma a gaje shi magadanka su gaje shi yana bawa ya'yan su zama bayi haka dai za a yi ta tafiya to wa amrul ibahati sai umarni na an halatta shine fasadu wai za halartun fasadu idan kuwa zama aikin haji to ku yi farauta kaga wannan ai ba dole bane a an halatta ne da haramun ne yanzu kuma an halatta la yujibu saida baya wajabta cewa dole mutum sai yayi farauta din innama huwa mubahun lana faqat da lokacin aikin haji an haramta mana ba za mu kama komai ba ba abinda za ka kama da sunan farauta amma tun da an gaba in kai mafarauci ne an baka dama in kana so ka je ka kama duk abin da kake so ka kama to kaga wannan shine ake ce masa amrul ibahati wa amrul irshadi akwai umarni amma na shiryarwa kana so ka tarbiyantar da yaro ka nuna masa abin da ya dace ka kauli ka liwala bika sangiri kaman kana shi da abin shi da ɗanka yaro ƙarami sai ka ga ya kamo can mana ya ɗauko noma a can ya ɗauko ya kace masa a kulmin ma ya lika annabi ya ce ka ci abin da yake kusa da kai kaga wannan ai shirarwa ne kana nuna masa wannan cin abincin ba shi da ladabi in yana ci da kai kai mahaifinsa ne wata rana zai je ya ci da wasu riya izomiya na in ka izomiya sai in yi aiki iziya na to shine na hadha ta'dibun lahu wannan kana ladabta yaro ne ka ce masa ci na gabanka wannan ma umarni ne wa amrul ishadi sai umarni na shaidarwa umarni amma kuma umarnin ba dole bane a'a a fato idan za ku yi sayayya cinikayya tana da girma ko kuma bashi to a rubuta bayan an rubuta a shaidar a yi rubutu a samu shaidu ko mutum biyu ne in maza ne aka samu biyu shikenan in mata ne a saboda Allah ya ce an tabilla hidahu ma fata zakira hidahu mal ukhra za su iya mantuwa to a dai yi shaida to wannan shaidarwa ba dole bane in za ku yi shiniki kai tsakanin ka kai mai mai sayarwa da mai saye kawai kuka yi shinikin ku ai shiniki ya fada to amma ran da suna mutane an mai da su bin rai to kaga wulaƙanci ne shine amrul tagiri wa amrul ihanati akwai umarni na wulaƙantarwa banda tagirin wannan ka canja su akai akwai na wulaƙantarwa kuma shine kunu hijar wa amrul tahiyati akwai umarni na daidaito daidai ne da ayi wannan da ayi wannan duk ɗaya ne shine isbiru aula tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi haƙuri a cikin wuta ɗan wuta ko kar ku yi haƙuri a cikin wuta duk ɗaya ne wuta dai ba za a fasa ba ko ba wanda zai fita sawa'un sabruhum wa adamu sabrihim da haƙurin su su ɗan wuta a cikin wuta da rashin haƙurin su duk ɗaya ne ba zai amfane su da komai ba kaga wannan shine ake ce masa umarni na daidai daidaitawa wa amrul inzari akwai umarni amma gargadi ake yi kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun kushi kushi ba duniya ku ne iya sake afa abin da zai biyo baya wannan ana tsawatar da shi ne kar ya kuskura ya sake in kuma ya sake bulala za ta gaya masa shine amru tahdidi i'malu ma shi'tum haka Allah ya ce i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuke so kawai shi kenan kowa zai je aikata abin da yake so yayi ta burin kai dama da na a ce ya kare mana to kaga shi kuma tamanni ake cewa tamannin faqat wa amru du'ai akwai umarni amma addu'a ce rabbi firli Allah ka gafarta min haza dalabu min Allah tabaraka ta'ala wannan nema kake yi wajen Allah ya ubangiji ka gafarta min dama amrun ma'asila wa aqdihu du'a wa fi tasawi falti ma sun waqa'a idan ka umarci na sama da kai roƙo ne idan ka umarci na ƙasa da kai shine shine umarni idan ka umarci wanda kuke daidai shi kuma ana ce masa iltimasu ne ma kai idan ka roƙa wajen Allah in Allah ya ga dama ya baka ya ga dama bai baka ba saboda shi istila'u ne idan ka umarci na ƙasa da kai wani kai kada umartan sa ne dole sai yi idan ka umarci abokin ka daidai kuke to ai baka fi shi ba iltimasu ake ce masa nema kana neman yayi ne to shine amru du'ai sai wa amrul ikrami sai umarni kuma na girmamawa a girma umarni ne amma akwai girmamawa a ciki udkhuluha bi salamin aminin ku shiga aljanna a kaga Allah yana umartar ɗan aljanna ku shiga aljannar kuma ga aminci a ciki kaga wannan ma'ana an girmama su ne takrima ne hadha amru yatadammanu ikraman wannan umarni ne amma yana kunshe da girmamawa hadha yuhmuka wannan shi ne zai fahimtar da kai an ran shi yasa shi qur'ani yana yana da jawami'ul kalimi yakan ɗauki kalma ɗaya ko ma'ananta daban-daban saboda ka kowace sai ka santa ce idan misali aka ce ƙa'ilun ko basirana اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون اولياء قليلا ما, ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون وانا قائلون ba magana bane suna qailula suna bashin rana akwai kafa wannan in ba ka tantance ka gane kowanne inda za a cusa shi ba mutum zai ta kwaba ya dauko wancan ya hada da wannan ya dauko wancan Allah bai kiyaye amin Allah ya yafe mana amin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Na'am, kafin mu karanta takardun tambayoyi akwai takardar sanarwa da kwamitin masallaci suka aiko. Suna buƙatar 'yan agaji su tashi su gewaya kamar yadda aka yi jiya saboda haɗa hidima ko hadiya kamar yadda aka yi jiya yana da kyau 'yan agaji sai su zagaya. Allah ya bada iko farko mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne tsawon lokaci bai fidda zakka ba sai daga baya Allah ya shiryar da shi ya fara fidda zakka to ya zai yi da shekarun baya da bai fitar ba
duka zai biya su na'am ai Allah ne mm, ai kamar wanda bai sallah ba mm, idan mutum bai sallah ba da shekaru to ba za a ce masa in ya koma sallah shikenan wacce sallah ta baya ba ta yi mm, ai bai yi ta ba mm, sai ya biya ta sai ta ma zakka haka ne mm.
shekarun da mutum yayi bai bada zakka ba idan ya shiryu zai koma ya shirya zakka sa sai ya yi ta biyan waɗancan shekarun Mm.
shi ya san da yadda zai biya ya san shi ya san kuma abin da ya mallaka a wancan shekarun Mm.
saboda haka zakka na waɗannan shekarun tana nan a kansa in bai bayar ba kuma ya je ya gamu da Allah Mm, Eh, dole ne mutum ya biya kawai na'am farilla ce maza sai na abubakar sai lokacin da manzo Allah sallama ya yi wafati akwai mutanen da suka hana zakka a zamanin annabi mm, sallallahu alaihi wasallam sallallahu to sai amma ba a yaƙe su ba a lokacin saboda ana ganin su musulmai mm, a zamanin sai na abubakar sai ce za mu je mu yaƙi wanda suka hana zakka sabai suka ce abubakar ai annabi bai yaƙe su ba ya ce a za mu yaƙe su ai Allah ya ce mushrikai ne mm, وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون mm, Allah ya ce duk wanda baya bada zakka kafiri ne mm, saboda haka kafiri kuma dole a yaƙe shi saboda haka ya ce ko da na san tsirkiyar takalmi mutum ya- ya- yake kawowa na zakka ya hana a wannan zamanin sai na yaƙe shi mm, ala kulli halin dai zakka biyan ta ake yi mm.
wallahu a'lam Na, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta mutum ya yi sallah a bayan liman ko gaban masallaci?
ko ina yake dai sallarsa ta bi ta tsali ba Na, in da yake yayi niyyan koyi da liman mm, in ya sai liman din yana can yamma da kwanta mm, shi kuma yana can gabar da wancan kwantan in dai zai ji liman ai ba wai ha an ce maka in kana bin liman da sai ka zama bayar sa in ba in kana gaban sa shikenan sallah sallar ta gaba za ta iya bin sallar liman ba mutane suna takaitawa Allah ikonsa Allah da yake a bin liman na, a'a ai ba ce maka ga inda liman din zai tsaya ba sosai.
ko ina liman ya tsaya kai dai sallar ka tafi ta liman Mm, idan kana bayan liman sai ka ce ban yi koyi da shi ba sallah ka tayi ba ta yi ba in kuma kana gaban liman ka ce ka bi liman sallah ta ka da dole ka bi liman liman kuma kake ji Mm.
abin da yayi shi za ka yi abin da yayi shi za ka yi koyi to idan da sallah duk inda kake ba sallah ka tayi Mm.
wannan wa- wata fahimta ce wasu ke su- suke so su kawo su hargitsa a cikin a cikin musulunci Allah ya kiyaye Amin. Na, sai tambayar mu ta ƙarshe, mai tambayar yana cewa ya shehu waɗanne abubuwa ne ko kuma suka suke zama shamaki ga bawan Allah su hana shi sanin Allah ɗin, kuma wane hanyoyi tsakaninsa da Allah Mm, har ya zama bai samu ma'arifar da yake nema tsakaninsa da Allah ba mm, mutum ya zama duk lokacin da zai ci sai ya cika cikin saddam in ya shiga cikin nasa ko ba tashi zai yi wani aiki ba ko aikin ibada ko wani aiki ba A'a, in ya shiga cikin sa kawai kwanciya zai yi to wannan hijabi zai shige shi mm, ko a in ya sha in zai sha abin sha in ya sha sai ya cika cikin sa nan ma ba zai tashi ya yi wani aiki na ibada ba in kana aiki na ibada ka cika cikin ka kai ta ibada daidai ne wannan mm, haka yawan bacci mutum duk inda aka same shi yana bacci shi ma yana ya- yana yana ya- shi ma hijabi ne mm, haka yawan surutu duk inda aka samu mutum yana zaune yana surutun banza surutun da ba zai kare shi a duniya ba ba zai kare shi a lahira ba shi ma wannan hijabi ne mm, ko kuma ra- yawan rafkanuwa ga barin Allah shi ba shi da aiki na ibada shi tsakaninsa da Allah sai salloli biyar kawai in yi sallah biyar to ya sallami Allah mm, ba ruwansa ba bayan sallah biyar din nan shi kan ba shi da wani abu da zai yi tsakaninsa wanda zai samu kusanci da Allah shine kasarun gaflati to wannan shine ake ce masa ah, gafilu ma'ana wanda ya rafkana wannan abubuwa guda biyar sune asalin hijabi Allah ya dauke mana Amin, amin. A ƙarshe akwai wadda ya yi ko yace yana so shewa ya taimaka mar da wani abu da zai yi ko kuma addu'a. Abun da yake damunsa shine yana yawan fitsarin kwance kusan kullum ya kwanta sai ya yi fitsarin kwance.
Allah ya sauwaka Amin, Allah ya raba shi da shi amin.
ya samo kasar shinnaka Na, ya san shinnaka ko Mm.
ka san in ta gida mm, gidanta akwai ƙasa da take turowa mm, sai ta yi kamar ɗan shuri haka mm, in aka samu wannan kasar in ya same ta to sai ya dinga rubuta falaki shida nasu shida in ya rubuta falaki kafa shida nasu kafa shida in ya rubuta ya ɗauko wannan kasar ya zuba a cikin rubutu ya barbada kenan sai ya sha in namiji ne ya yi shi kwana tara in mace ce ta yi kwana sha ɗaya za ta rabu da fitsarin kwanta insha Allah Alhamdulillah, alhamdulillah. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatun su mabambanta. Kowa ya sani ya sa Allah ya amsa mana baki da.
abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lada Amin, abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana amin, abin da ba mu sani ba Allah ya sanar da mu shi amin, Allah ya samu cikin waɗanda yake yantawa cikin wannan wata amin, Allah ya ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin, Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu amin, ya kiyaye mana mutuncin mu amin, ya kiyaye mana addinin mu amin, Allah ya shirye mu amin, Allah ya shirye mana zuri'a amin, Allah ya shirye mana mabiya baya amin, Allah ya shirye mana kowa da kowa duk musulmi Allah ya shirye shi amin, Allah ya haɗa ka musulmi duk inda suke a duniya amin, Allah ya sa mu yi ta aiki iri ɗaya guda ɗaya na Allah amin, Allah ya sa mu fuskanci Allah amin, Allah ya ya raba mu da kau da kai daga barin Allah amin, albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin, ayyukan mu da muke shi cikin Ramadana da ma wajen Ramadana Allah ya karbe su amin, Allah ya karbi azumukan da muke yi amin, Allah ya karbi sallolin da muke yi amin, Allah ya karbi tasbihan da muke yi da zikirori amin, Allah ya karbi ayyuka ciyarwa da ake ta yi amin, duk aiki da na mai- na alheri Allah ya karbe shi amin, ba wai sai cikin wannan watan ba duka watannin mu na rayuwar mu gaba daya amin, Allah ya kawo mana sauki a cikin yanayin rayuwar mu amin, Allah ya inganta mana rayuwar mu amin, Allah ya mata albarka amin, albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin, ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد amin, الفاتح لما أغلق آمين.
والخاتم لما سبق amin, ناصر الحق بالحق amin, والهادي إلى صراطك المستقيم amin, وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله